أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna 24 ga watan goma hijira 1444 wanda ya yi daidai da ranar sha hudu ga watan biyar miladiya biyu da ashirin halin da yake cikin wannan ranaku ina roƙon Allah ya datar da musu abin da yake shirri ne a rayuwarmu muna roƙon Allah kare muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazin ya ulumin dinin islami wanda yake a masallacin munira unguwar bayanin fandule daidai kasuwar bokani birnin niyami da jamhuriyar nijar muna tafsiri ne a cikin suratul hijr jiya muka ƙara da wani surar yau za mu shiga suratun nahl suratul nahl ta ce sura ta goma sha shida a jerin giyan surar alkur'ani daga fatiha zuwa wannan sura Allah madaukin sarki ya samu lafiya an ga wajen ko suratul nahl makiya ce shine maganar mafi yawancin malaman tafsiri sura ce da aka saukar da ita a garin makka daga cikin waɗanda suke da wannan ra'ayi akwai abdullah bin abbas cewa sura ce da aka saukar da ita a garin makka duka abubuwan da take karantarwa ne ya dace da mawdu'ati da surorin ma a garin makka kamar abin da ya shafi tabbatar da wahadaniya na Allah subhanahu wa ta'ala da hujjoji akan tashin alkiyama da kuma bayani akan gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma tabbatar da cewa alkur'ani wahayi ne na Allah da abin da ya kama da wannan sai dai akwai wasu ayoyi da ake ganin an saukar da su ne a garin Madina mafaɗin Allah madaukakin sarki wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bih wa la in sabartum fa huwa khayrun lis-sabirin cewa wannan ayar an saukar da ita ne akan Hamza lokacin da aka kashe shi a garin a yakin Uhud kafirai sun sassara shi sun fito da hantarsa sun yi masa dai mutla kamar irin cutar da mamaci bayan ya mutu abin ya bata ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma za Allah ya ce zai ɗauki fansa akan mutum saba'in ya yi musu irin abin da aka yi Hamza to shine sai Allah ya saka da wani ayati a'a in za ku yi ramuwa game da cutar wanda an ka yi muku to ku yi ramuwa ba wurin yadda aka cutar da ku amma fa inda kun yi haƙuri da haƙuri ya ta alheri ga masu yin haƙuri malamai suka ce duk da surar makiya ce amma ana ganin wannan aya an saukar da ita ne a garin madina da aya da Allah ya ce walladina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasana والأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون amma dai magana mafi rinjayi wannan sura sura ce makiyya Allah madaukin sarki ya samu dace an saukar da ita bayan saukar da suratul an'am wasu ce akwai ayoyi guda biyu da ke nuna saƙo na alaƙa tsakanin suratul an'am da ita suratul nahl dan kan mu manta a cikin suratul an'am Allah ce sai yaqulu alladhina ashraku law sha'a Allah ma ashrakna wa la aba'una mushrikai za su ce ai inda Allah ya so da mu ko iyayenmu da mu hada Allah da wani kenan shirkar da mun kai Allah na ya so inda wai so ai ba mu kun gane hujjar mura hujja ko sai mutum shi dai sai ce inda Allah bai so ai ban ni a ruwa wala ne in ka ga mota ka tare ta ta take ka ce Allah na ya so da wannan aya a cikin an'ami kenan amma a cikin suratul nahl kamar da zamu ji Allah ya ce wa qala alladhina ashraku law sha Allah ma abadana min dunihi min shay nahnu wala aba'u wai mushrikai za su ce inda Allah ya so da ba mu bauta wa goma can suka ce za su ce nan Allah ce sun ma faɗi har sun aiki kaga sai zama to kenan yana nuna an'ama ana ba da labarin abin da zai faru sai ga suratul nahl ana nuna mana abin da aka ce zai faru ba shi ya faru daga cikin abin da yake ƙara ƙarfi akan wannan da Allah yake cewa alal ladina hadu harramna kullu dhi dhukur wa min al baqari wal ghanami harramna alaihim shuhuma wa da abin da yake kama da wannan amma a cikin suratul nahl sai Allah ya ce wa alal ladina hadu harramna ma qasasna alayka su yahudawa mun haramta musu abin da muka baka labarin shi a ina a cikin suratul an'am ne sai zamantun suratul an'am ta riga sabka akan abin nan ta riga yi abin nan sabka ta riga yi suratul nahl sabka an gane misalin ko Allah madaukin sarki ya samu dace ma'ana dai abinda muke son mu tabbatar a bayanan mu shine ita suratul nahl wannan da zamu yi karatu a cikin ta sura ce dai makkiya da aka saukar da ita a garin Allah ya samu dace tana da ayoyi 128 aya 128 nan za a samu kalmomi 2840 a cikin suratul nahl tana da harfa 7777 kenan karanta suratul nahl yana sa mutum ya samu lada dubu saba'in da bakwai da lada saba'in inda an ce walhassanatu bi ashari amsaliha in ka yi aikin kwarai za a dinka mashi goma idan mutumin da ya karanci wata nahal ya kai ƙarshe zai samu lada dubu saba'in da bakwai da kuma lada saba'in allah taimake mu sunan surar ana kiranta ne da suratun nahal imamu qatada yake cewa surar ma ana kiranta da suratul ni'am suratul nahl shine sunan da ta shahara da shi amma imam qatada ya ambace ta da suratul ni'am saboda a cikin surar akwai ambaton ni'imomi da Allah subhanahu wata'ala ya yi ma bayi sai sa za mu karanta a cikin wannan sura ne Allah ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la suha inda za ku lissafa ni'imin Allah fa ku a kididdige ta Allah yake cewa inna Allah la ghafurur rahim Allah mai gafara ne kuma mai jin kai wannan a cikin suratul nahl kenan amma ai mun karanta makamancin wannan sura a baya wannan aya da Allah cewa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar haka ne ko Allah ya samu dace malamai sun yi kai kawo me yasa aka sanya musu suratul nahl an bace ta ne da sunan zuma ta ce nahal ɗiyan zuma ƙudan zuma asal shi ne ruwan zuma amma nahal ƙudan zuma ke nan domin sa aka sanya mata suna da wannan abar malamai suka ce an sanya mata wannan sunan ne saboda Allah subhanahu wata'ala ya yi bayanin ambaton zuma a cikin surar ya bayyana cewa akan yi masu zuma wahayi na aikata abin da take son ta aikata wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi min al-jibali buyuta Allah ce mun yi ma zuma wahayi cewa ki riki yin gidajenki daga duwar botso kun gane ko wa min ash-shajari daga kuma itatuwa kaga ya nuna zuma ana yi mata wahayi amma kan mu manta wahayi kala nawa ne akwai wahayi kala guda bakwai in ba na manta da muke tafsiri a cikin suratul an'am mun yi bayani dalla dalla wace manzo Allah ana mai wahayi ko dai a yi masa ilhama kawai sihir kai abu ya dace wannan wahayi ne na ilhama akwai wahayi wanda ake sabko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani kaga yana zuha tasalsulatil jars wanda muka bayyana cewa shine wahayi mafi wahala wanda in ana manzon Allah shi ko yana kan taguwa sai ta tsaya saboda nauyin abin da yake sauka muka ce akwai nau'in wahayi da ake ma annabi ta hanyar mafarki da fanta ya mafarki sai zama wahayi ne mafarki annabawa gaskiya ne akwai nau'in wahayi wanda jibril zai zo da sifa ta wani daga cikin sahabban manzon Allah ya kawo masa wahayi ko lokacin da manzon Allah suka gana da Jibril bayan ya tafi sai da na Umar suna nan manzon Allah ce kun san kowa ya wancan ce Allah da manzon sa shine suka sani yace Jibril ne zai koya muku addini to ita ne zuma wani irin nau'in wahayi ake mata wahayi ne ilhami irin wanda aka yi ma babar Musa أوحينا إلى أم موسى أن أرضئه muka yi ma babar Musa wahayi ta shayar da shi wahayi ne na ilhama wallahu a'lam wasu na ganin shine dalilin da yasa an ka sanya mata suratul nahl Allah ya sa mu dace kuma daga cikin ƙarin abin da yake tabbatar da yasa aka zabi sunan nahl a sanya masu surar akwai mu'jiza da ta bayyana wadda Allah subhanahu wataala ya sanya ta a cikin ƙudan zuma ƙudan zuma yana aikata wani abun mamaki wanda in ba ka karanta irin wannan sura ba da bin ƙur'ani ba ka hankalin kama bai bai wata ɗan zuma baya ɓacewa zuma in ta yi tafiya daga nan ta je vegas tana dawowa na nan ba za ta ɓace ba zuma tana iya shiga daji itatuwa iri ɗaya in itatuwan sun kai miliyan tabbata kan kowanne ta san inda gidansu yake ba ta ɓacewa inda gidan zuma kowace za ta yi gidansu in sun kai gida miliyan kowace ta san gidansu ba ta shiga gidan wasu ba ake da wannan kudura jama'a Allah subhanahu wata'ala ina daga cikin sirrin zuma ba wanda ya san yadda take yin gidan ba wanda ya taɓa gani masu kiyon zuma 'yan zamani masu bincike akan kwari sun yi iya ƙoƙarinsu su gano yaya zuma take saka amma Allah ya ƙi bari zuma sai ta gane an ce duk lokacin da suka yi kwalba suka sa ta ciki sai ta gano suna son su gane yadda take saƙan to in ta tashi za ta yi saƙan ba ta farawa da saƙan sai ta zuba ruwan zuman tukuna sannan ta zo saman ruwan zuman ta yi saƙa Allah sa mu dace surar dai tana gabatar da abubuwa da dama a takaice dai za mu shiga cikin surar mu ga abin da Allah zai yi shi yasa Allah subhanahu wataala yace bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahma mai jinkai ko ata amrullahi al'amarin Allah ya zu ya zayyake nan an yi inzalin mutawaqqa manzilatal muhaqqaq an sabkar da abin da ake sa ran ya zo a matsayin abin da ya zo ita nan ana magana ne akan kiyama a ta amurullah al'amarin Allah ya zo na tashin alkiyama kiyama jama'a ta tsaya ne ba ta tsaya ba sai an kai ta an kai ta'abirin jumlar da madi akan abin da yake mustaqbali ne cewa kiyama ta zo ku daina gaugawan zuwan kiyama ta riga ta zo shi yasa ibn abbas a tafsirinsa sai da ya ambaci wasu abubuwa da allah maɗaukin sarki ya saukar kafin a saukar da wannan lokacin da allah ya saukar da iktaraba linnasi hisabuhum sannan allah maɗaukin sarki ya saukar da iktarabati sa'a zuwa ƙarshen wa'annan surori sai ka hare suna izgilanci suna ce manzo allah to mu ai tun rana kaza kace wani kiyaman mata kuma yanzu ba mu ganka ba ka ce kiyama ta zo kuma manta san da muke tafsiri a karatun magaraba da isha'i mun karanta lokacin da kahirai suka tambaye manzon Allah suka ce da shi in kai annabin gaskiya ne to wata ya tsage ya rabu biyu in ya rabu biyu bangare guda ya faɗi kaza bangare guda ya faɗi bangare kaza an yi haka ko ba a yi haka ba lokacin da abin ya wasa da ce iktarabatis sa'atu wa shaqqal qamar kiyama ta yi kusa ga wata ya tsage to shi da su suka ce da shi to inda ka ce kiyama ta yi kusa ba mu ga komai ba sai Allah ya ce ata amrullahi ai al'amarin Allah ya zo kiyama ta riga ta zo fala tasta'jiluhu kada ku yi gaugawan neman zuwan alkiyama Allah madaukin sarki ya samu dace wannan a balaga in ba na manta ba shi ake cewa da mujazi mursal ko mujazi al'aqal ma'ana da ya ci ba da masu ya kono la'akari da abin da zai zo sai a ce kaza ya faru kuma bai riga ya faru ba amma sai ya faru kawai Allah ya ce da manzonsa innaka mayitun wa innahum mayitun kai matacce ne su ma matacce ne lokacin da manzon Allah yana raye amma me yasa aka ce da shi matacce saboda babu shakka zai mutu an fahimta wasa kenan yanzu yana yin ce maka eh kharaja muhammad muhammad ya hita kuma gashi zan sai a tambaye a ce min ya zan ce mai kharaja sai ka ce a ba to ai zai hita to Allah zai hita kawai kharaja ne ce ma kai mutacce ne ce da rai da ka ce mutacce ce a ina ma za ka mutu kun fahimci Hausa innal muttaqina fi jannatin wa na'im wani guri fi jannatin wa uyun ko suna ma cikin aljannan nan sun shiga su shiga ba amma bai yi tibara ma sai komai inda dai za su shiga kuma ma sun shiga kina ata amrullah al'amarin Allah ya zo kiyama ta tsaye ta zo lokacin ta ya taho kenan Allah yake cewa fala tasta'jiluhu kada ku gaugauta neman sa ha'un dinnan damiri ne a ina yake komawa yana komawa ne ila amrillahi ko kuma yana komawa ne zuwa ga Allah fala tastajiluhu kakku yi gaugawan neman zuwan alkiyama ko kuma fala tastajiluhu kakku nemi Allah shi gaugauta muku da zuwa da alkiyama al'amari ya riga ya zo ku bar sauri ina zo da sauri Allah ya samu dace subhanahu sarki ya tabbata ga Allah subhanahu wata'ala kuma Allah ya ɗaukaka amma yushi kuna game da abin da kafirai suke haɗa Allah da shi duk wani abu da take haɗa da Allah da shi to Allah ya wuce wannan Allah ya tsarkaku daga irin waɗannan abubuwa shi ne Allah ce subhanahu sarki ya tabbata a gare shi wata'ala kuma Allah subhanahu wata'ala ya ɗaukaka amma yushrikuna game da abin da mushrikai suke haɗa shi da shi yunazzilu almala'ikata birruh mala'iku suna sabkar da ruhi bi amrihi da umarnin Allah nan ar-ruhu bi ma'ana al-wahyu ruhi an ana nufin wahayi ana mala'iku suna sabkar da wahayi daga gurin Allah zuwa ga annabawan Allah da umarnin Allah malamai suka ce missa aka sanya ma wahayi suna ar-ruh saboda su zukata abin da ke raya su shine wahayi kamar yadda ruwa abin da yake raya su ma kamar yadda ƙasa abin da yake raya ta su ne ruwa to haka shi ma mutum ɗan adam abin da yake raya shi ne alƙur'ani ina mala'iku suna saukan mana da rayuka menene rayuka wahayi wanda da shi za mu rayu mu samu alaƙa mai kyau tsakanin mu da ubangiji Allah ya samu dace wannan mu ga mun misali ɗan kaɗan daga bayan azumi zuwa mu fara karatun ne ya zukatan mu suke zaka ga kaman ma baka sa abin da kake yi ba kana ta dai buka buka ne amma da an dawo ana karatun Qur'ani suke ji hankalinka yana kwanta kadiba ka ga in aka yi in ka ina kana buga bugarka kai zaka da magariba zuwa isha aka karatun nan sai ka ga ini yayi ma albarka amma in aka tashi ba ai karatu ba ka ta gida sai ka rasa me kai a cikin yini kina abin da yake raya zukata shine alqur'ani isa duk lokacin da ka tsaya ka saurari alqur'ani zuciyarka tana ƙara rayuwa ne kamar yadda duk sanda ruwa na zubo ma ƙasa tana rayuwa to haka shi ma zuciya duk sanda qur'ani ke sabka akan ta tana jin maganar Allah tana ƙara rayuwa ne Allah ya samu dace shi na sa Allah ce yunazzilul mala'ikatu yunazzilul mala'ikata ko birruhi Allah yana saukar da mala'iku da wahayi min amrihi daga umarninsa shi Allah subhanahu wata'ala ala mai yasha'u akan duk wanda yake son a saukar da wahayi zuwa gare shi min ibadihi daga cikin bayansa mana mala'iku Allah zai ba da umarni su sauko kenan Allah zai saukar da su daga sama suna ɗauke da wahayi su kawo wahayin nan zuwa ga wanda Allah yake son a kawo wahayi zuwa gare shi kenan annabta zabi ne na Allah ba ƙuri'a ba ne ake yi a samu annabta a'a Allah ne yake zaɓanka ya sa ka zama annabi sai sa mala'iku su sauko maka da wahayi isa nan in ka gani an ce mala'ikata ya zama shine mas'ulun bihi kenan Allah ne ya saukar da su da umarninsa dan su zo da wahayi zuwa ga wanda suke so daga cikin bayansa su ko manzanni ga aikin su an anziru Allah ce ku yi gargadin mutane nan inzar shine tahwif i'lam ma tahwif sannan ya tasi'u zamanuhu lil ihtiras shine tunatarwa tare da tsoratarwa kuma akwai lokacin da za a ɗauka ba mutane dama don su gane su kiyaye wannan ya zama inzari Allah madaukin sarki ya samu dace to aikin manzanni kenan ku guji hushin Allah ku guji azabar Allah dan haka duk wanda yake da'awa aikin sa kenan annahu cewa lalle la ilaha illa ana ba abun bautawa da gaskiya sai dai ni Allah fattaqun ku ji tsoro na ba abun bautawa da gaskiya sai Allah ku ji tsoro na inji Allah to sai zai bayyana mana abubuwan da ke nuna cewa lalle ba wanda ya cancanta a bauta ma sai dai shi kuma lalle ba wanda ya cancanta a ji tsoro sai dai shi mun san tsoro kala biyu ne akwai tsoro na ɗabi'a akwai tsoro na haƙiƙa shi tsoro na ɗabi'a ko annabawa suna yin shi amma tsoro na haƙiƙa Allah kawai ake ma shi menene tsoro na ɗabi'a mutum ne kake ganin zai iya cutar ma shina ga hanya sai ka race don kai cutar da kai a matsayin ka ji tsoron sa wannan ɗabi'a ne babu laifi gare shi amma haƙiƙanin tsoro da za a dogara akan wannan abu ai hukunci da shi Allah kaɗai ake yi mashi to irin wannan tsoro Allah ce ku yi mai shi Allah yake cewa ga dalilai da ke nuna ya cancanta a ji tsoron shi khalaqas samawati wal arda bil haqq Allah shine ya halicci sammai da kasai da gaskiya malamai suka ce ba mun bi ma'ana lam bil haqq ay bil haqq dan tabbatar da gaskiya sai Allah ya fara ambaton sammai da kasai saboda menene la khalqas samawati wal ard akbaru min khalqin ko ba haka bane halittar sama da ƙasa sun fi girma akan halittar mutum dama duk cikin halittu waɗanda ke kumshe da abin mamaki da ka ɗebe sama da ƙasa to mutum ne zaka zo ka duba mutum na adam ba shine sai Allah ya ce shine wanda ya sama da ƙasa ashe wanda ya sama da ƙasa shi ya fi cancanta a ji tsoro kuma shi ya fi cancanta a ɗauka abin bauta ta'ala amma yushriku Allah ya ɗaukaka game da abin da suke yin shirka da shi ma'ana game da abin da suke haɗa shi da shi na bautar wani Allah Allah ya ɗaukaka daga wannan kun ji ɗaya ke wanda ya sama ya kasa ya cancanta a ji tsoronsa kuma ya cancanta a riƙe shi shi kaɗai abin bauta sai Allah ya ce khalaqal insana kuma Allah shine halicci mutum don adam da kadari ba dan ya nuna ma yanzu kankat inda Allah wanda yake kowa ta kadarci a duniya to Allah sai ya faɗi shi ya yi shi khalaqal insana Allah shine ya mutum dan adam min nutfatin daga digon maniyyi fa idza huwa khasimun mubin sai gashi khasimu yana mai jayayya game da hukuncin mu mubin yana kuma mai bayyana husuma sai Allah kun ga hikima Qur'ani yana ɗauke da izina, kaga sai Allah ya ce shi ya yi mutum, kuma mutum ho ba komai ba ne, an yi shi ne da ɗigon ruwan maniyi. Amma yau ya taso yana takabburi shi yake jayayya game da dokokin Allah. Ashe wagga aya kaɗai in mutum da aka da ita ya san bai cancanta shi jayayya da al'amarin Allah. Kai ba kowa ba ne ba, kai ƙasa ne, kai rayuwa a bayan ƙasa ka mutu ka koma ƙasa ta ci ka ka koma ƙasan banda haka ba kowa haka ba amma sai ga mutum ya samu matsayi yana tada hanci sama su ba su yarda da kaza ba doka kaza ba su yarda da ita ba qur'ani ne an rike shi babu ci gaba ustadai sun kawo mutane ci baya duk karatun da suke yi kaza kaza kaza kaza yanzu in ka je kai karatu ustadanci ka dawo da takarda sai ce kai wannan to sai dai a hankali ustadan ne ai mun gane ustadan ko suwa suke gyara kasa da Allah ba ustadai ba in an tashi za a yi adalci ƙasar ustadai duk ƙasar musulmi ƙasar ustadai ta kamata ya yi a ba diplom ɗin ustadanci ƙarfi kamar yadda aka ba diplom ɗin boko ƙarfi amma yanzu ya ga kana faɗi tashi an ka gano ustadanci a yake yanzu kyale shi ne ustadi kuma wa zai ɗauke shi dama anan Nijar ba da minista namu na musulunci akwai ni ba ba san tsarin yadda kyau amma akwai tambaya na ne mista ba mu cancanta ba minista ba akwai minista cikin ustazan da eh mana akwai ustazu cikin ministocin da minista ai dukkan wata duk jakkan wata wato in baka ga eh kuma ku ji in baka san yadda abin yake ke kawo sai ai ma burga yanzu in kana ustazu wani saboda yana jin turanci sai shi ma burga ya nuna cewa kai fa baka da ilimi shi na addini in ji wa duk ba ƙarya ba ce kullum ba bayana muke ba yanzu mu ɗauki misali Nijar mu da ƙasar mu za mu ga misali da an yi magana sai a ce ana so a kawo ci gaban ƙasa a ciki an a cikin Nijar saboda Allah a haka Nijar muna ci gaba ba ranar da za mu ci gaba har duniya ta nade in dai a haka ne ina rantsuwa da Allah da yayi ne ba mu ci gaba amma in an yi niyya mu ci gaba shekara goma cak za ka ga Nijar sai a lissafa ta a cikin ƙasashen duniya ga misali wannan ba fartabul ba ne don allah akwai irin nijar a ciki a duniya kun taɓa ganin fartabul a ce wannan fraud na nijar na in muka yi niyya shekara goma yan nijar suna iya ƙera wannan ko ba su iya ba a ci gaba amma sai za a ce ma yanzu in za a yi fartabul ga yadda aka yi ga yadda aka yi sai a koya ma abu a karanci sai a baka takardun banza ka riƙe daga ya zai na ta ɗagawa ni ai injiniyar ne na karanci aikin fartawa in fartawa ta lalace kun bai iya gyara a in dai ci gaba aka so in an koyo buɗe wannan makaranta sai a ɗauko injina a ɗauko ƙwararru yanzu an zo wadda mita ta sai a ce muku kaza ce kun san yadda ake yin ta to ku taho sai a narka roba sai a zuba a ce ga yadda ake yin ta sai a ce kowa shi yanzu kowa ya iya sai aje wannan sai a buɗe wannan a ce wanga gaba mulki na ba eh ga yadda ake shi anal karoba kowa shi iya a aje shi wanga injin kaza ne in an ka shekara biyar ana koya ma dan Nijar wannan duk duniya na iya kira amma ga ake karatun sai ga mutum ya zai ce injiniyar ne ni na koyi yadda ake gini in ka zo ka ba shi gini kace shi gina ma baya sai ce ai shi karantawa na yi mu ana ba mu theory ne ba a ba mu practical a haka komai ba mu zama misali guda zan ba ku sai mu wuce mutum ne bai taba zuwa makaranta ba sai ya sayo motar shi bai iya tuƙi ba sai nemo wanda ya ce ina so in koyi tuƙin mota sai ce mai zama dannana to takana dannana takana in yi wata guda tab kani da Allah yana iya tuƙa mota ya tsere ko ba iyawa karatu yayi ba nuna mana an kai ba to yanzu kai ce ka zo in mun ce zamna sai in dauko takarda in baka in ce in ka sai mota wanda shine bidon ka gan shi ko wannan frame ne ga yadda ake taka shi na ga kutumta ma shi tsaf sai ka ce mun ka iya in na dauko mun kuɗi sai in ce ma to ga mota kai kana da ka shiga tare da shi saboda ni shirme na ya karanta dan haka duk wanda yake cikin teran ko bai iya abu ba yau da gobe zai samu ƙwari amma in kana gehe kamar mai kallon ɗan kokowa ne ko ɗan ƙwallo in kana kallon ɗan ƙwallo kai har ba har ba har ba har ba in bai har yanzu kai wancan wallahi ma bai iya ba kai ke ganin wannan shi ba kai ke ganin ta ba to haka muke na ka jama'a na adam dai ba kowa bane ina da muka ko muka rasan mu na ga ana son ci gaba ga yadda za a kawo ci gaba ina ustazai su suke taimakawa ƙasa ta samu ci gaba yanzu duk bayan yake muka yi ba wanga aiki wani ya kamata ta yi shi ba gwamnati ba ce ya kamata ta yi shi nawa ake biyan mu
in da a yi adalci a matsayinmu na 'yan ƙasa masu taya gwamnati aiki ba mu da salih nawa ake bin mu amma sai dai a turo mana 'yan lokun asiri a ce da kun ya kuskure ko gaya mana mu zo mu kama shi to an ka kama annabi ibrahim an karo ibrahim musa kuma amma wallahi in kai sake kai wurin aiki an ka kama mu muke yi ma addu'a wallahi ko bayan ka ba za su yi kaunar ka ba
wallahi ai kowa ya san ustaz game da addu'a na rantse da Allah in yau ustazin kwarai ne ya kwana dare yana yi ma addu'a duk duniya ce ta karanta Allah ya sa mu da Allah mu dawo karatu Allah yake cewa khalaqal insana ko Allah shine yayi mutum dan adam min nutfatin daga ibn mani fa idha huwa khasimun mubin sai ga shi ya zama mai yawan kusuma kuma mai bayyana adawa gare mu kun ji biyu kenan na uku wal an'ama haka dabbobi na gida shanaye raƙumma awakai tumakai Allah ce khalaqaha lakum ya halicce su ne domin ku mutane ɗan adam fiha rifqun a cikin ta akwai abin da yake ba ku kariya shine za ku ga akwai tumakai awakai irin masu gashin nan ko kuma raƙuma in kun cire wannan gashin to sun kuna iya yin riguna da shi ko ku yi zane da shi don ya tunkuɗe muku kura ko kuma sanyi Allah ce akwai wannan sannan wa manafi kuma akwai wani amfani tare da su kuna iya ku sha nono ko kuma ku hau ko abu ne kama da wannan Allah ce wa min ha ta'kuluna kuma daga dabbobin gida kuke cin nama dewa ku gani in Allah ya so in Allah ya so an kai wata guda daya duk Nijar sai ka nemi rago ka ƙari karasa don an yanke an canyi amma an taɓa yin garab a kan raguna sun ƙare ba suna ake ci ba wallahi ka ga nan ba na fandu ɗin nan ko in an ka ce yau ba na fandu za a yi wata ana yankan mutanen ba na fandu wallahi an ka ɗibi wata guda za ka ko mi ga sauro a yanka ɗan ne saboda ba a yi mutane don a yanka su ba amma da yake an yi dabbobi da a yanka a ci za ga kullum kana yankawa Allah ya ce ba su kare har duniya da nan kuma ga sunan ba su kare wannan ba aya bace wanda ya wannan bai cancanta a bauta masa ba bai cancanta a ji tsoron sa ba Allah ya cancanta a ji tsoron sa Allah yake cewa walakum fiha jamalun sannan kuna yin kawa da wa'annan dabbobi hina turihuna yayin da suke dawowa da mareci sadda kuke taro su kuke zaune kuna kallon dawo wasu wahina tasrahuna da lokacin da suke tafiya gurin kiyo ma'ana lokacin da kuke sakin su suke gurin kiyo abinda ake nufi anan zaka ga mutum musamman mutumin ƙauye in yana da awakai na ƙware da shanaye na ƙware in marece sai ka ga ya taro su ya turo su gaba ya rataye sanda yana tsaye na faɗi na ce a wani mai arziki ne kaga shanunsu mu yan bariki nuna ba mu ɗauki saniya ko akuya wani abu kai kawai ka gani ko ka je roga fulani ka gani in yana da garge garge sai ka ana shabe abin nan sarkin hilali mai aka ce mai harɗu ko sai ga harɗu na shi Allah wanda kin sarki ya samu dace to kenan Allah subhanahu wataala ya yi mana wannan ni'ima don mu gode masa muna godiya ga Allah subhanahu wataala game da wannan ni'ima da yi mun shi sa Allah ce wa lakum fiha jamalun kuna da manzarul hasan kyawun abun dubi game da waɗannan dabbobi ina tulihuna yayin da suke dawowa da mareci kun koro su daga gurin kiyo wa hina tasrahun da kuma lokacin da kuke sakin su su tafi zuwa gurin kiwo da safe fatahmilu athqalakum daga cikin amfanin dabbobi na gida suna ɗauka muku kaya kayayyaki masu nauyi in kun buƙaci haka wa tahmilu athqalakum tana ɗauka muku kaya masu nauyi ila baladin su kai muku su zuwa wani gari wanda lam takunu ba da rehi ko ba za ku iya kaiwa wannan gari ba ɗauke da wannan kaya illa bi shikil anfusi sai dai da wahala mai wahala ta gaske amma su sai kaga sun kai ba tare da wani takura ba Allah madaukakin sarki ka samu godewa wannan ni'imar kai muna wa tahmilu athqalakum Allah subhanahu wata'ala yake cewa su wa'annan dabbobi suna ɗauka kayayyakin ku masu nauyi ila baladin su kai shi zuwa wani gari wannan ibn abbas yake cewa ila baladin shine makka su ɗauko muku kaya daga nesa su kawo muku garin makka lam takunu ba da rihi ko ba za ku iya kaiwa can doke da wannan kaya ba illa da shi anfus sai dai da gajiya mai wahala da ƙyar ku iya kawo wani guri in ka tai ko ƙasa da ƙyar kake zo to ba zai ka ɗauko kaya amma sai ga mutum ya shaƙo maraƙumi kaya ya hayo ko ya ci ko jaki da kaya ya hayo ana sai ana hira har yanzu ka gida bai damu ba lace shi ne ya maka wannan ni'ima ya kamata ku gode ni wanda ya wannan shi ya fi cancanta da abota masa ni ba jaki ka fi shi abinci mai vitamin ko ba gaba da ka fi shi hawa gado mai kyau amma in ya ɗauki kaya aka azama irin su aka ce ka kai su garin marci in ba sa ba in ka kai su to ba ka dawo da su amma yanzu kaga yadda ake yi sai a shaƙi ke mu jaki kaya yana ta yi ana kuma duka ko damuwa bai yi wani na yi wannan abu ai ka san wanda ya yi wannan abu ya cancanta a ji tsoronsa Allah ya sanya mu jaki wani sanadiri wanda za a yi mai duka jikin shi bai haushi yanzu an ka ɗau sanda aka yi ma biyu da ita sai asibiti amma jaki sai ga ko damuwa bai waye bambanta da naman ka da na jaki duk iri ne amma sai Allah ya bambanta naka da nashi saboda kai ba halicce ka na a baka kashi ba shi ko jaki a halicce shi da ya ɗauki kaya kaga kenan Allah yana nuna ma ƙwarewa irin tashi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna rabbakum la ra'ufun rahim lalle ubangijinku mai jin kai ne ga duk wanda ya na ra'ufun mai tausayi ne ga duk mutumin da ya imani rahimun kuma mai jin kai ne daga bayan da suka bi shi ba zai musu azaba ba a ranar lahira Allah ce wal khaila doki shi ne dawakai ke ko walbigala da jakin doki walhamira da jaki irin na gida waɗanda abubuwa guda uku Allah ce da tarka buha mun halice su ne don su rinka hawansu wazina kuma ku rinka yin ado da su ma'anan kana da raƙumi ka sa mai kayan ado ka yi wanka ka hayo kana yawo kana gaida mutane in kana da jakin doki shine alfadari shi ma ka yi mai wanka ka hayo in kana da jaki ka hayo kun san wanda abubuwa guda uku su ne abin da mutanen da hankalinsu zai iya ɗauka shi ne hankalinsu yake kusa da shi in kana da raƙumi kamar a wanga zamani ne a ce kana da mota ne v6 ko v8 ka san yanzu in mutum yana da hareban aka ci ya wanka ya ɗauki gisinar ya sa ya sa turare mai ƙanshi ya yi sa'a ya yi sabon aure in ya hito cikin gari ya yake ji ma da in kai ne kaya sai ka ji ai ka kai ƙarshe kaf kuma haka ne wanda zamani inda ka kai can kai ka san dai an wuce na shinkafa to haka ma a wannan zamani mutum ya yi na da babban raƙumi sai ka ga ya yi wanka ya ado ya hau yana takama sai yanzu su kan an kai ah suna jin daɗi kan raƙumin da yake hawa wani gari kuma alfadari shine suke ado da shi wani gari ko in kana da jaki mai kyau hakwatamci ake da jakinka yanzu kauye in kana da jaki mai ƙarfi mai tahiya wanda in ya ga matan jakai zai kuka da an ji kawai sai wallahi wani na wallahi wani na kai ai wani ya murja Allah subhanahu wataala gani kenan kowane zamani da abin da yake tafiya su wannan zamanin su kenan to su kuma ɗan zamanin da ba wannan zamani ba sai Allah ya ce wa ya khluqu ma la ta'lamun Allah ce zai halice abin da ba sani tahiya tayi tahiya sai aka fara tunanin mota motar da inda za ka yi minti inda za ka yi kwana guda a yanzu da cikin wannan mota sai kai sati ana tura in mutum yana cikin wannan mota har kallon shi ake ana suna masu cin daɗi in wata ta zo a gari sai an yi gudu an zagaye ta an ka zo aka yi fikot da fikot ta ake ka ga mutum in ka isa ka sai fikot aka zo fijo ana nan in ka suka zo bizo aka wuce ta aka zo Land Rover aka zo Toyota aka zo kaza aka zo kaza yanzu har an zo Hariban ko ba ga bane Hariban din ma hawa hawa ne in ka shigo da jiga tsohon yayi na ga ta tsohi ta yanzu kun san zamanin da ake cika yanzu an fara yin abin da ba mu sani ba kuma zuwa ga za a abin da mu sani an yi mota mai amfani da caji ba ya taba ganin ta ko ya taba hawa mota mai amfani da sharji za ta yi awa uku tana sharji ka tuka ta kilomita ɗari hudu sannan ka tsaya ka ƙara caza babu magana shan mai ko kaza duk an wuce wannan ta shigo wannan nijar eh ba su shigo ko yanzu ku tsaya ku ji a tunaninmu ya ce za a yi motar da ba ta aiki da da petrol kana yadda yanzu an zo da wannan to yanzu sai an yi amfani da mota mai aiki da bluetooth zuwa gaba da da kuma jirgin ƙasa yanzu bai kawo na ba yanzu an wuce jirgin ƙasar da muke marmarin mu samu shi ne an manta da shi yanzu jirgin ƙasar da ake an jirgin ƙasar da in ya bai taɓa ƙarfi ba shi sama ba shi ƙasa inda ne ya ji ya kai ya komi akwai ciki Allah ya ce za a yi abin da musu da haka duk da muke ganin mun ci gaba nan da shekara hamsin sai kayan mamaki mota a ai wadda ma ta hita za a yi wa inda ba kaji ana ta kokarin ayo mota mai amfani da ruwa ba ita ruwa na za su ne da Allah za mu dace mu ji gaba kaga dai Allah subhanahu wataala cewa ya khluqu ma la ta'lamun zai halice abinda ba ku sani ba wanda ya mutu shekara ɗari rabin shi da ya mai yanzu in ka tada shi a garin ya mai yayi tsaye in ba sa ba bai yin gaba yin ba bai sai na zashi ba ba inda komi ya canza komi ya yawan ga abubuwa duk bai san su ba duka sai ya tsaye yana kallo in ba sa ba sai in ya zo ya tsaye na ranga ko sai an ja shi to kai ma wallahi in ka mutu shekara ɗari an ka tashe ka an yi abin da ba taɓa ganin sa Allah wani halitta ne wannan aya tana nuna mana mu'jiza na alqur'ani Allah subhanahu wata'ala zai faɗi abu kuma ya faru yadda ya faɗe shi yanzu wannan ya tabbata ko bai tabbata ba domin imani da alqur'ani sai mu Allah ce wa 'ala Allahi aslus sabili bayanin hanya ta daidai yana gurin Allah ne subhanahu wata'ala ma'ana bayanin shiriya hanyar da za a bi a shiriya yana gurin Allah ne ko kuma walillahi qastus sabili shiryar da mutane hanya ta cikin ruwa ko ta saman tudu Allah shi yake yin wannan kiyaye Allah shiryarwa zuwa ga addini a yi aiki da addini a yi daidai akan wa yake wa yake yin wannan biyu da kake so ka shiryar da wani ka isa ka isa ba to sannan ga yadda za a gane hanya cikin ruwa ko a gane hanya saman tudu ko a gane hanya sama Allah shi yake yin wannan bayani ka je ka nemi direbobi yanzu za ka ga jirgin sama in ya hau sai a ce mai ga hanyar da zai bi in ya gwamce ya bace kenan direba mai tahiya kasa in kana son ka tayi mali sai a ce ga inda za ka yi in kana son ka je kamaru a ce ga inda za ka yi in kana son ka je najeriya a ce ga inda za ka yi wa ke ba da wannan ilimin a gane haka Allah subhanahu wataala cikin jirgin ruwa za ka ga jiragen ruwa daban-daban kowa ya fuskanci inda za shi saboda cikin teku babu hanya ba ka gane ko'ina amma matukan suna iya gane in mun binan gari kaza za mu je Allah shi yake kawo a gane wannan in ka je cikin sahara masu tahiya ma Algeria ko Libya sun gane wannan sai ga balarabe da mota ya tsaya haka sai ce in mun binan gari kaza za mu sai ga ya kawo kowa ya isa je wannan a gane sai Allah subhanahu wataala walillahi qasdus sabil bayanin hanya ta shari'a akan Allah ne ko kuma bayanin a gane hanya saman tudu ko cikin ruwa yana kan Allah ne Allah ya ce wa minha ja'ir amma daga cikin hanyoyi akwai wanda suke hanyoyi ne karkatattu ba sa kai wa mutum zuwa inda ya dace haka a addini akwai wasu addinai karkatattu ne in ka bi su ba ka kaiwa zuwa gidan aljanna a addinin yahudanci da na nasaranci Allah ya soke shi ya ce a rike musulunci to in ka kama wani addini ba musulunci ba wannan hanyar karkatacciya ce ba cikin ka aljanna kamar yadda kana son ka tafi ballai yara sai ka bi haro banda kai ta tahiya hanya dai ka bi amma wallahi ba ta kanka ballai yara dan ba hanya ba ce an gane misali ko wannan bari mu tsaya mu bayani sosai a gane irin wa'anda ke zuwa suna bayani eh a daina tsauran addini yanzu al'amarin nan kowa shi addini shi addini duk ɗaya ne ƙarya ne addini ba ɗaya addini na gaskiya shine musulunci addinin da zai kanka aljanna shine addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wani addini da ka rika yanzu in dai ba shi bane bai kanka aljanna dan haka kan mutum yau da kan shi ko kaka bari a yau da ka da dadin baki a ce ma a'a duk ɗaya ne a'a duk addini addini na amma na kwarai addini da manzon Allah ya yi bayani sai ka tsaya Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace walau sha'a Allah ce da ya so da hadakum ajma'in da shi yadda ku baki ɗaya zuwa ga addini huwa alladhi anzala minas sama'i ma'a Allah shine wanda ya saukar da ruwa daga sama lakum minhu sharab kuna da wanda za ku rinka sha daga cikin sa wa minhu shajar daga cikin ruwan akwai wanda itatuwan ku za su yi amfani da shi fihi tusimuna sa'annan da shi za ku yi amfani wajen sha da dabbobin an raba kashi uku in Allah ya ruwan sama akwai wanda kuke sha ku yi ban itatuwan ku kuma ku sha da dabbobin waye muku wannan ni'ima ba ku gode masa sai ku gode wa Allah subhanahu wataala ka san wani bai gane wannan aya sai an yi mai kwatamci wani ho bai san a da ƙasa ne ake ɗiba ruwa ana sha ba shi abin da ya ɗauka honhona aka shara inda shi da ya taso gidansu honhona ya gani to da ba haka bane da babu honhona rijiya ba duk gari adda rijiya ba zamuna ake yayin ruwan sama ruwa su taru mutane su ɗiba su sha dabbobi su ɗiba su sha in kuna noman rani ku ɗiba ku sha yadda itatuwan ku Allah ya ce shi ne ke ajiye muku ruwan inda ya so da an yi ruwa sai ƙasa ta shanye amma sai Allah ya sa ƙasa ta riƙe ruwan don ku mutane ku amfana wannan ba ni'ima ba ce ni'ima ce sai ku gode ma Allah shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa huwa alladhi anzala minas sama'i ma'a Allah shine wanda ya saukar da ruwa daga sama lakum minhu sharab kuna da wani kaso da za ku sha daga cikin ruwan kun ji dai ko wa minhu shajarun daga ciki akwai wanda itatuwa za su sha fihi tusimuna kuma da shi za ku sha yadda dabbobinku yumbitu lakum bihi zar'a zai tsiro muku da shuka sanadiyyar wannan ruwan ƙananan ciyayi su hito kamar hatsi da gero da sauransu wa zaituna ya tsaro muku da zaitun sanadiyyar saukar wannan ruwan wannan hila da dabinai nau'i nau'i na dabinai sai Allah subhanahu wata'ala ya sabko muku da ruwa wa'annan abubuwan kuma duk su hito wal a'nab da kuma inibobi shine karam wa min kulli thamarat da kowane irin nau'in kayan marmari sanadiyyar ruwan sama Allah subhanahu wata'ala zai sa wannan abin ya tsira Allah subhanahu wata'ala yake cewa inna fi dalika lalle nan ne ko a yin haka a aikata wannan abin la ayatan liqaumin yatafakkarun aya ne ga mutanen da za su yi tunani game da iyawa ta Allah kwarewa ta Allah ayi ruwa kusan ko rana guda a cikin gona guda ka shifka da binu shi zama ba irin hace ba ka shifka dawa ta zama ba irin wake ba ka shifka dankali ya zama ba irin lemu ba ruwa guda kowa da kalar shi kowa ɗanɗanonsa Allah subhanahu wataala shi yake irin wannan Allah ce akwai aya ga wanda za su yi tafakkari manoma ku je ku yi tafakkari yaya wannan abubuwan sun ka bambanta waye wannan aiki da yayi nawa ka biya shi komi baka ba shi ba nan mutum sai ya zo ya gode wa Allah Allah subhanahu wataala ya samu dace fasakhara lakum al-layla wan-nahar Allah ya hore muku dare da yini wash-shamsa wal-qamara ya hore muku rana da wata wan-nujum sannan ya hore muku tauraro dukkan su musakharatun bi amrihi horaru ne ga manne Allah mana Allah ne ya hore muku in rana ta fito dare ya zo in yini ya wuce rana ta zo in taurari suka zo ga yadda za ku yi amfani da su kaza ga su yi wanga tsari Allah ce ya ne domin ku bai kamata mu gode ma Allah mutane ya da Allah ya muna nema ya kamata mu gode masa shi yasa Imam Qatada ya sanya mu wannan sura sura wannan sura suratul ni'am sura da ke ambaton ni'imomi da Allah ya wa mutum dan adam Allah ka samu dace inna fi zalika lalle a cikin wannan la ayatin liqaumi yaqilun ayoyi ne ga mutanen da za su hankalta ina da tambaya ƙarshen wannan aya an ce la ayatan ko a ƙarshen wani ayan ce la'ayatin akwai bambanci ko babu bambanci an yi amfani da jam'i a nan can sama ya amfani da isra'i me yasa aka bambanta shi yasa a cikin suratun nahl akwai gurare guda biyar ƙarshen ayoyi guda biyar abin la'akari ne ga wayanda suke son su yi har da alƙur'ani musamman in suna son su yi har da suratun nahl ayoyi guda hudu duk ƙarshensu la'ayatan ne, amma aya guda ɗaya la'aya ta ita ce wannan aya. Dalili ko a shamsu rana ita kaɗai aya ce mai zaman kan, wata shi kaɗai aya ce mai zaman kan, yini da dare dukkan su ayoyi masu zaman kansu in ka tattara su sun zama ayoyi shine la'ayatin dukkan waɗannan abubuwa ayoyi ne amma da kawai ya ne ga mutane masu hankali. Allah samu hankali. Allah yake cewa wa ma zara'a lakum fil ardi sannan da abunda Allah ya halitta muku zara'a bi ma'ana khalaqa da abunda Allah ya halitta muku ma'ana ya muku halittarsa fil ardi a bayan ƙasa muftalifan alwanuhu wanda launinsa sun zamo mabambanta shi ma aya ce da ya kamata mutane su duba su gani don ka je gonarka jama'a wake kunnensa in yana ɗanye wani iri ne hatsi in suna ɗanye kunnensa mene ne sabara fa taramna fa kalgo fa guda biyar sai sun yi misali dukkan su tsanwa ne amma da Allah tsanwa na iri ɗaya ne kowane tsanwan shi ba irin na wani na ba waye yi wannan aikin Allah ya ce iya bambanta waɗannan abubuwa aya ne shi yasa sai Allah madaukakin sarki yake cewa inna fi zalika la'ayatan liqaumin yadhakkaruna waɗannan abubuwa da muka halitta da launi daban-daban aya ne ga mutanen da suke tunatuwa masu wa'aztuwa su bi maganar Allah wanda ya ce su wa'azi Allah ce wa huwa alladhi sakhkhara lakumul bahra Allah shi ne wanda ya yassare muku teku, litakulu minhu lahman qariya don ku samu nama lafiyayye ku ci a cikin wannan teku. Lahman qariyan shine nama na kifi. Malamai suka ce an ce mai lahman qariyan saboda shi an halasta ma mataccen da mai ran duka ci. Akuyar gidanka in ta mutu baka yanka ba kana ci. Kaga ko ai dan akuya yana ganin ya dan kihi girma. amma za ka ce shi ɗan kihi in ka gan shi ko matacce ne ka ci ko raye ne ka ci Allah ya ce nama ne tatacce tsarkakakke babu lai ina da tambaya me yasa aka halasta mana cin kifi matacce aka haramta mana cin matattar akuya ko matattar saniya bayan dun moshi ana tare da ni mun kawo cikin sautul al'ahim ga ƙarin bayani sai mu wuce abubuwan da suke rayuwa a bayan ƙasa duka masu lumfashi suna amfani ne da oxygen oxygen shi suke shaƙa sadda suka shaƙi oxygen ɗin nan in za su fita za su fitar da gas carbonic shi sa za ga in mutum ya fito da lumfashi za ka je yana zahi ka shaƙi mai kyau ka hidda guba ka shaƙi mai kyau ka hidda guba to duk abin da yake irin wannan rayuwa ran da zai mutu shaƙa ta ƙarshe ba zai fito da ita ba kenan ya shaƙi oxygen abin da ya kamata ya fitar shine gas ko ba haka bane to yanzu gas din ya tsaya cikin jikin shi to in ya mutu wannan gas shi zai bi jini ya zama guba in ka ci wannan nama zai cutar da kai sai Allah ya ce to kakkace dan kai cutar da kai amma abin da yake rayuwa cikin ruwa shi ko ba yana fidda abin gaba ne gas shi yana amfani ne da wani nau'i na rayuwa wanda ba irin namu ba saboda shi cikinsa babu gas carbonic wannan guba cikinta babu shi yasa koda ya mutu dama bai da guba in ka ci zaka ci shi lafiyayye ne babu guba cikin shi yasa sai manzo Allah ya ce an halasta muku duk abin da ya mutu a cikin teku amma shi ma da sharadi abin da yake rayuwa cikin teku kala biyu ne akwai abin da bai rayuwa a waje sai da cikin teku to irin wannan duk sanda ka gan shi to da ciki na ya mutu amma akwai abin da yana iya rayuwa waje yana iya rayuwa ciki kamar kwaɗo kamar kada kamar tsari wayannan suna iya rayuwa waje ko ba su yawa suna iya rayuwa cikin ruwa ko ba haka bane to su wayannan in ka ga motion su baya halasta ka ci sai ka tabbatar ina na sun ka mutu in ka tabbatar daga cikin ruwa suka mutu to ya halasta ka ci amma in baka tabbatar ba to baya halasta ka ci dan babu mamaki waje na sun ka mutu sun shaƙi oxygen sun bar guba a jikinsu sun mutu in ka ci kana iya cuta sai an ci kakkaci wannan malamin musulunci da suke bincike a likitanci duk sun yi wannan magana inda ba ma son mu tsananta wannan dai shine dalili bari mu ta mu ci gaba da karatu Allah mu dokin sarki ya samu dace Allah ya ce wa huwa alladhi sakhkhara lakumul bahra shine wanda ya hore muku teku litakulu minhu lahman tariya dan ku ci daga cikin tekun nama kyakkyawa nama mai tsarki shine kifi wa tastakhrijuna minhu hilyatan kuma ku rinka fitar da kayan ado daga cikin teku talbasu na hada za ku rinka sawa kun gane ko cikin teku akwai tekun da ana fitar da kayan ado ciki kamar yadda ake tayi a cikin ƙasa ana neman zinariya akwai tekunan da ake zuwa neman kayan ado da zinariya kuma ana samu Allah ci duk wannan abu mun yi ne dan ku wa taral fulka mawakhira fihi haka ne ko zaka ga jiragen ruwa a cikin teku mawahira suna masu kai kawo a cikin ruwan an ka ce mawahir shine muqbila wa mudbira za ka ga jirgin ruwa a cikin teku wasu na tahiya wasu na dawowa shine mawahir fihi wataral fulka mawahir fihi za ka ga jiragen ruwa suna kai kawo cikin teku nan babu abin tambaya ba aya ba ne to ga abin da muke son mu fito shi jirgi na ruwa iska guda ne kadai yake tafiya da shi shi yasa da ka zo cikin teku za ka ga wani iskan ta daban shi wannan iska na buga jirgin ruwa ne shi yasa a cikin teku da an samu rikicewar iska in ba sa a ba jiragen ruwa za su lalace ko su faɗi to iska guda ne yake kaɗa shi to amma da Allah nuna ma kudura irin tashi sai zama iskan an rarraba shi wanda jirgi in zai tahi Allah ya san masu jirgin son na suka a tahi sai a kada musu iskan da zai tahi su su ko waɗanda an san son suka su dawo sai a ba su iskan da zai dawo musu da nasu wannan ba aya ba ce bai cancanta mu gode mu wanda ya wannan aiki ba Allah abin godiya ne yasa Allah yake cewa wataral fulka mawakhira fi zaka ga jiragen ruwa suna kai kawo a cikin teku walitabtaghu min fadlihi kuma an hore muku teku dan ku nema daga cikin falala ta sa ce ta kasuwanci cikin teku ya yi ba da kuɗi akan kasuwanci a waje za ka ga duk wanda aka ce ma ya kai mai kuɗi to yana haraka ta cikin ruwa ne inda jirgin ƙasa jirgin ruwa ya yi jirgin sama kuɗi a duniya yanzu in ana lissahin wani mi ya mallaka sai a ce yana da jirgin ruwa sai a ce an sallama mai kuɗi ne bayan ka ce yana da jirgin sama sai a ce yana da sama wani tabta gobe fadli don ku nema a falala ta ku nema ganin duk mafi yawanci kaya da ake yawan command ɗinsu ta ina suke zo muna ta ruwa suke zakwa ne ma a kenan jama'a in Allah ya so sai kun yi command din kun kare sai Allah ya ce ta ku ta hada jiragen waye sai ya ce ka ayi kadiba duk girman jirgin ruwa in ya hayo teku lahiya kado yake tafi amma kai duk karancin ka in ka sabe sai dai ayi ma sallar gawa sallar salatul ga'ib ka sai kenan ha wannan aya ce jama'a sai mu gode wa Allah Allah yake cewa wala'allakum tashkuruna kuma dan ku gode wa Allah subhanahu wataala yau da ni'imar da ya mu Allah ya samu dace sannan za mu dawo mu ci gaba da lissafa ni'imomin Allah halittar ƙasa da aka yi da abin da yake cikin ta ana nuna mana lokaci yayi nan za mu takarta gobe Allah kai da za mu tashi a wannan aya ta sha biyar abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada da muka kuskure Allah ya fi mana subhanaka la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk